تتنقل جنب قال حدثنا ابن لا أبي shi ne abin da amfani za su ja mu قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام ال- هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا لجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى, فإذ- فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار kaga ya tabbata yayi ka gani shine wajihin haramun ne amma yayi tunda an ka ce za a ta sayyidu suqa fa huwa bil khiyar a ran bai ba a ta abin nan ba باب تحريم بيع الحاضر نعم.
والباد
eh
باب تحريم ni kace بيع abuwan ni kace malam na na'am wai wanga ce nimi ne al'ala an abin nan anne saburi malamin muslim na faɗi yana jin ba a kusa zuci ya hamna da ya hamna ya laifi a samhudi al'andalusi kutubu sitta duka gaba ɗai ba wanda ya hitar da hadisinsa na faɗi haka jiya eh na eh yana da ruwa a'a kakka ga mai abun ya yamna hayya allaisi wancan na andalus wanga yana gaba ne ko da ya je wajen maliku ya ya ya ya ya baro sannin sa guje ce amma babu ruwaya ya yamna hayya allai wannan annisabuyi ban santa ba amma ya roto mawada daga malik ruwa ce ita ce za a ga yana faɗi in ka lura harkon babi can na wani ne mun kawar karatu garai na so in faɗi wannan fa'ida sai nimmanci iski ne muka fara كتاب العيد to bari in faɗe tun da gaba ta zo na so in faɗi sai nimmanci a san abun kakan namu amin nan da yake kitabul kudiba حدثنا يحيى بن يحيى sai قال قلت لمالك da so hado ka fara sai nin manta shi ya muna hayya anne saburi ga maliku saurare yake yi mun ci arz ya kai maliku zai zanna irin yanzu da aka ga kira'a to shine in akwai gyara mai karatu ya kuskure ya gyara haka zai yi. kowa zai zo ko da zaka zo jin maliku kai kai kofin mu wadda za ka kaya da mawaɗatai yana zaune to za ka karanta ko ko zai sa wani yana karantawa yana karanta muna to haka maliku yake ya ɗoka ɗaya ne da ƙira'a ga yanin bukhari ya bayani sosai to shi ne ka ganin ya hayam na haya ce wanga an ne saburi ba sai ce ƙala ƙuntu li malikin haddasana nafi an قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر to sai dai har zuwa ƙarshe ma'ana sai maliku ya ce na'am ko da baki ko yayi yayi sukuti to wannan shine abdin wani ya gaya maka wani ya gaya ma maliku waɗanda ya karanta mu wadda ba su yi su mutum uku ba zuwa biyar da duniya shi ya karanta mu wadda da kai saura duk sai dai a karanta yana saurari ko wata ho sai dai a yana da ƙare nashi ko ko wani lokaci sa cikin wasu su karanta amma akwai wasu ɗaiɗaiku da shi da kai ne ya karanta musu muwatsa don haka shi wanga ne sabori yana gaban laifi laifi na gaya maka kusan she- shekara guda kusan maliku ya rasu ya taho madina sannan su waɗanda ya hamna har sun ɗauki uh, sun uh, karɓi mawaɗa sun yi gaba don haka in dai tagga ya hamna ya haya a cikin wannan kutubu sitta buhari ko musulun abu dawo da nisa'i abin nan turmizi da ibn maja to to za wannan ya hamna yana a tamimi a nisabuni sam amma shi sabuhudi laifi ba wanda ya san mai da ruwaya ce waɗanda kutubu sitta kuma hajjiya na ce yana da rauni yana da rauni sai dai abin da yasa malamai da yawa suka rinjayar da ruwaya kai ta muwadda saboda ya karbi muwadda ƙarshen rayuwar maliku malamai suka ce da maliku ya rayu to da yanzu muwadda ba ya shi hadisi ɗan kaɗan ko shekara da ya shakka ga hadisi sai shi a rai wajen hadisi dubu goma ne a cikin muwadda ba ko shi sai maliku ya yadda wani ko saboda itqani ne da ya shakka ga hadisi suka ce to da ya kai ya ƙara shekaru don ya wajen tamanin da wani abu to da moɗa da abin da za a samu kaɗan ne to shi ka aka itibari da ƙira'a akira wata ƙarshe wadda an kai ga malu to lesi yana shi yayin nan ya lesi amma ba wajen suka ba ne tun yanzu akwai muwaɗa ta ɗan ƙasimu an buga ta akwai ta ibnu wahab ga ta nan da yawa akwai ta mus'af wanda yake akwai ƙari hadisi ɗari wanda babu ga saura duk an buga ta motsoɗi malamai nasu ana ana ana an tattara ta ina ga wani sai da tara ruwayo mu wadda wuri guda to haka duk manyan almajirai ne yanzu ana samun wadda su amma tsintilai tare da ba shi ne ausaku ba da itibarin ciya daga baya ne ya ji mu wadda kusan ƙarshen rayuwar malam saboda wasu su ai sun koma gidajen sun shiga da karantarwa to daga baya kuma sai ma duku ya dawo ya shakka wani sai ya ɗebe shi haka dai sai an waje na'am wannan taimako ne kai wannan taimako ne kai ai ko za ka ƙara wanda za ka shigar da shi a bugi hancinsa shi ne na ji wannan ko taimako ka yi tun da ka so da yake ka a bugi hancinsa ka yi ƙoƙari.
babu taharimi bai ilhadir lilbadi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد akwai wani littafin bugu mai kyawu na mawaɗa wajen mujalladi biyar salimin hilali shi ya hitar da shi ya yi ƙoƙarin tara durwayoyi na almajirai malik wanda suka rotu mawaɗa gare shi asali na hayar na hayar laifi ne amma zai kawo wafi ruwayati wa ne akwai ƙari kaza wafi ruwayati wa kamar muhammadu abin nan almajirin wannan abu hanifa a shebani akwai ruwaya dai da sauran ruwa sai haɗe suri guda yanzu wani ɗan uwa can madina ɗan uwa da muke tare da su can sun buga ma salim hilal don sun ga wannan misa garin da na da iya sayanta ya ce to shi ce la shi ma yanzu ba ya da ita shi ma ɗin da sun ka buga mai ce ku ne ɗaliban Madina kun tafi goman ba ba ba ni ma yanzu ba wuta sai sake yayi wani sahihu muwadda malik da da'ifu muwadda malik shi sale amma wancan ya yi fa'ida wancan yana ya ya sanyo ruwa sauran ruwayoyi waje yana ji ruwaya tara ko shaɗai duk wuri guda haɗe maka shine mizarta amma wanda da ya na baya da ɗalibi bai da bukata ce sahihu kaza wannan tana karatu ba hukuma ga wannan amma wanda saboda fa'idodin da ya kawo to lissa wajen mujallidi biye ne bai samu shi kai ne bai samu dama a sake bugawa ba abin dama ce wani lokaci eh a to kaji akwai ta internet eh video amma dai bugun babu shi mu mun ka same ne wajen shekara 20 da wani abu da sai ta cin Madina tana sabuwar hitowa kuma ta bace amma yanzu yanzu yana da sahihu da da'if muwadda da shi Salim Hilal Al-Majran Albani amma waccan da yayi wadda yanzu dan uwa ka ciya in ka shiga PDF za ka samu to shi ya isba bai saki iko mu ga su na'am na'am ya yi basin tarihi ga waccan ba bisa ga wanda sai ya tsinta shi da me kace mana eh sa'i yanzu na saye gare ka ko da na je ni ɗin nonon sai na gane kaman abin ƙwarge ne to wannan ɗan nonon da nisha sai in baka sa'i sai in mayan maka da sa'inka ka bani kuɗi na da da raƙumarka ina
قال وحدثنا إسحاق وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر اللباس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان أن يبيع حاضر اللباس wa'an وأن يبيع حاضر اللباس قال قلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباس قال لا يكون له سمسارا sai ya zama dillali shi ne sulta dillal ma larabci ne ya kace ma na- da hausa kayan na yi eh kayan na yi dogari Ka- eh, kere kiri kai akwai kiri ba ɗan shiri sai kiri
to amma dalilin tsohari dalilin ne tsohari shi a kiri shiri a ba shi aka yi sai a sallama eh eh eh a kawo ba ka abin nan eh to yanzu akwai wani abu da aka ga ta malama fi muni har yanzu suna yi ne irin eh, ya fi ce da ka abin nan shanu
kara kara kawai abin da za a yi in zo yanzu da sun ta sai wani ya ce ya sayi shi ma wancan ya kama ya kama ya kama duk kowa su da ko ɗari ba to eh amma na sai ya muni haka eh ya yi muni dole kaya za sai in za ka sai ta za ka sayar dubu goma kasa so ka a ba ka kai ta saya sai an mai da ita dubu sha biyar kuma ba mai ko ɗari cikin su. Eh, ba su bari ai. Eh, sai sai an haka. A ga gashi ne. Eh, don ya ta shi ma ya samu. Ka ga wannan sharri ne. Gaskiya wannan sharri ne. لا يكون له تمثالا أي دلالا يو- كلمة ابن غني يشي بإهمال السينين تمثال قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي يا الزبير عن أبو جابر الزبير.
حا قال وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس هذه- يرزق الله هذه بعضهم ببعض من بعض gani da unnas eh, shi ba kawai bukata ya zai biya ba dogon ba dan bini yake ba mai neman dogon riba shi ya sai ya je ya bu- ya bai bukata sai to ya da shiga wannan sai abu ya yawa amma za a sai ga mai shi kai tsaye sai a sai da sauki shine ma'anar da unnas yarzuqillahu ba'dahum min ba'd غير أن في رواية يحيى يرزق hmm.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه kajiya ya kace kenan minan yabi'a hadun libas wa in kana akhahu aba sai ya ansa yace baba kawo ka a kware ka saukanin uba ne ne yana kawai ya zo shi yana bari bari in ce in sayan maka to zai halatta
قال حدث قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس حا da kaga ruwa ibn aun an muhammad muhammad sirin ne shi ah, abdullahi ibn aun yake yana ruwaitowa da yawa daga muhammad to da kaga muhammad to muhammad sirin ne
حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال انس بن مالك نهينا ان يبيع حاضر اللباس Eh me kace dan uwa? to in ba in gida kake ba kake da wannan damar ba ba ka gane ne ba ka na ba su bane ka ai su ba su bane ka tun da sunan suka ci so haka
kware ko da gaskiya sun hada kan ai gore eh wannan kai gida ne kana kiran wani wow shi ko wani abin koyo ne
babu bai babu hukmi bai'il musarrah قال هد...
ya yi kai da shi da قال ba وحدثنا عبد آه، عبد الله بن مسلمة بن قالب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرا- مصرات فلينقلب فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر ga ni ya kare da ya yi ta shi ke nan eh bisu قال حدث-
no no
قال حدث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مسرات فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر عن العقدي قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ردها معها صاع من تمر أو من طعام أو تمرة قال ana حدثنا ابن shi ne أبي hinta عمر alkama قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال ka قال kwana رسول- uku kenan ya danganta da ya ga kwana uku abin hantsa ta ɗauke to ya gane an mai abin da ya yadda ya yadda cinikin bai koma ba ya yi cikin nan in ko ya san da ya san mai shi to ashe wane ka san wata take to ga abin da na tatsa gwargwado na dabino ko ko na alkama ga shi ka bani kuɗi na ga kuma eh na'am na'am ta dawo ba shi ba ta da abin nan. Lalle duk magana guda ce don kawai illa guda ce. Saboda abin da ba abu ba ne an kai don wani abu. Dama shi ne illa aka kallo. Haka nau'i ne na haka shi ma.
عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مسرات فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر لا ثمراء آه، من تمر لا ثمراء Aka wagarwa ta ce sun ɗebe ga wannan lafazi.
قال وحدثناه ابن عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب بهذا الاسناد غير انه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا ما احدكم اذا ما احدكم اشترى لقحه مصراه او شاة مصراه فهو بخير النظرين Abin nan raƙuma ita aka ce malaƙaha. Raƙuma.
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليرد فليردها وسعا من Ga wani ثمر tsohon makiyayi na can babi kace. Wanda kuka yi sanda. eh kamar da aka yi majaki ko jaki yana eh wannan laihi ne ya kamata in ka ce ka ce to mahaukacin sani in za ka sai ko kuma mahaukacin jaki ne eh wannan abu gaskiya haramun ne suna maja jakuna canja haka ashe ka ji haddasa ana ma haka shi ma a yi- sai ya ji sai a gane lahiya lau da ya haura sai ya- ya ture wani wannan bai yi ba gaskiya haramun ne amma ciniki ya yi
باب بطلان البيع مبيع قبل القبض
na a mu ma haka ga dai karanta shi yanzu cewa ba da wanda ba shi ya kore shi ya dabino ne kawai ba sa'ani da la la samara ba alkama ba na ce alkama ne samara alkama
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حا قال وحدثنا ya أبو kada abin da كثير annan العدسي.
kawo kaga sabani ne ko isnadi guda ne ko na farko ya tabbatar da haka fa in radda radda ma'aha sa'an min da'ami o da ko shi zan la samara yake dai da'am ba alkama ba sai shi ne dai da bino قال وحدثنا أبو كثير العدسي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن عوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله قال حدث قال amma ko وحدث- wannan abu an ga sai shi ma kamar da'am za a nuna shi amma sai abin da an kai a kan tsari an san ana iya yi kamar irin eh, sabtu ni abu ce ma abin gaɗe salaf to irin waɗannan shi gaban shi ke amma abu wanda baka san wanda yake ba ba ka abin da kahin ta abin da sai in dama ko ku alasifa barnamis ko da nan ta mu na askari da son sun haɗe shi kawai yanzu da yake yan na abin nan ne ga musulunsu eh kuma da na yan China za ka ba da kyallaye yan har yan kyalle sai a yi sai a doma da shi da kaza akan sifa a kai oda da sauransu to wannan duk ba da shi قال وحدثنا ابن أبي amma عمر abin shiga yana ci. ba ka ba ka abin ganshi ba ka sai da shi amma in oda ce kana iya sayan ma wani ka hanyar taho akan wannan tsarin da ka an ka sani amma abinci sai an gane dai na iya samun matsala ka sai da abinci kamar yanzu shinkafa ko wani abin nan baka ganta ba kuma ka sayan ma wani to tana yiwa ta zo ta samu illa kaga kenan amma sai ta ta zama ta tara taurinka ko ku duk wani abu mai kama haka wanda Abdullahi ibn Abbas ya ce wani abu gudun wani abu ya faru gare ki wa za ka sai da shi ba sai in ka yi hauzi ka tara ka gane sannan ka sai na'am eh yake ga ta ko wadda jirewa ya ci da ya ci wa zuwa ida wadda amfani ha eh ita ce kusan ba zai shi da eh to shidda ne game da fara to gane an tura
ka an tura muku wacce motsar da babu ta sai go abin ga mujallidi shidda ne sai ka sai takardu da ya ka hita da yayi ka ka aje da don tana isa matsala kuma ta bace ma shawara ce amma
قال وحدثنا ابن ابي عمر واحمد بن عبدا قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد نحوه قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وابو ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقتاله sai ya auna shi eh ba da au amma an san ko nawa ne to sai in ya hauzin sa ba lahiya sai فقلت لابن عباس لما فقال ألا ترى ألا تراهم tarahum يقبض dai تراهم in gala tarahum ya fi zama tarahum ya fi ma'ana Eh, ba ka ganin sahi ba ka zaton su wannan ka ya koma zato ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع مرجع murja suna jinkirtawa ya ka suke yi
ولم يقل أبو كريب مرجع Mm.
قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيع Ka nauyi na hauzi a sa so ɗinka ba na wurin abincin nan ka sai a ka sai buhuwa nan ba a ta ba doke su ba ne gehe an haƙi kuma ka- ka sayan nan take sai ka yi wani abu na nuna ka mallake shi ya abin kaga a aikaci suna yi fa na asu abin nan alaina man ya amuru na binci qalihi hukuma ta turo shi ya lalle a doke su min makanin lazi ibta ibta'anahu fihi ila makanin siwahu kaga fi'ilan aikaci na gongaji ga fassara din dai aikaci aka nihi ba ma'anawiyan ba قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لا قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه ق- قال Duk وكنا hanyoyin ne ka kawa
قال وكنا نشتري الطعام من ال- من الركبان جزافا eh فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ya ga shi jizafan tule haka a buɗe haƙi a zuba sau da shi ne jizaf na'am kama uh, lamba nan kuma inda an ka abin ga da zahiri ya saba wanga hadisi ko amma in ya zama an yi to akwai wani ci gaba Ya sai mu- malam يأمرنا بانتقاله من المكان eh na eh eh wannan yana ganin kamar da bayan ce da haƙi ko ko ba ita kankana ba haɗin ne ka magana ko haƙin suka nihi to in in wurin ka ne gun ka ne ya bai ba ga wanda zahirin hadisi ya kamata ka samu wani ɗan shago daidai wurin sai a tattara ma bakin shagon ka ko da daga can farkon masallaci ne nan kana da shago sai a doko sai a kawo a ba in bai samuwa wannan sai zama babu lalura da wannan alama ya yi an zana lahiya ko a ba ta wuri ne eh to kada ya yi gyara dai a wuri
قال Ni وأنا wannan nan ba da ba yanzu kace malam na'am eh eh eh eh
kuma yadda wance wannan ya sai buhu ashirin talatin da arba'in da goma na biyar ba kashe kuma zai lambo mai to kashe a duk shirin kasuwa ne za a zo za a tara mai su ko a zo a yi lodi na a duke a kwashe mai kuma a zo na a sai
kuna ji wanga bayani shi ai babban ɗan ɗan kasuwa shi ma wancan shi bayanin zai ba da kuɗi daga wanga ya so mai ishirin wanga ya so mai goma daga ba a yi lamba a kawo mai a tara na wuri amma duk shirin kasuwa ne shi ma bayanin da ba mai wuri kowa da kwashe ko dai a yi lodi ga mota a kwashe ko kuma mai sai ya taho shi ma gare ya sai ya zama buhu ɗari kaza ne a bashi kuɗi shi ne shi ne na ga wancan kwamfuta dama ya canza daga ai kamar da muka cewa wannan akwai ci gaba din tun daga nan ba da kaga mutum ya zama nashi amma da ana abin so a ce kana da naka shago ko nuri wannan gaskiya shi sai abin so amma in ya zama ba da za a sai haka shi ke shi a daidai saboda a yi aiki da hadisin karara amma in babu kawai da kai bayani ga nan bobi da yawa suka yi to kaga wannan kari ba a abin da ba akwai wani muhawala da wani abu ga kuma dokta na ce ma urfi ne amma dai urfin ga fihi ma fihi akar a wani ya riga ka malama in yi ta ce a haki yanka kenan ko da yake ya ce ya tabi ya kullu shay ya tabi sai dai eh ko wani da wata za a gani kamar hauji mutum ya malki abu ita dabba akwai wannan bukata eh ga mala abukar can bakiyar na'am ina jin kuma abukar Oh ya wani su kun ji wata fa'ida. Ya in kai in kai inda ka sai in ka doke ka kawo wurinka to kaga lebarori za su hana. Bisa ga ka bar shi nan. Eh, kike to ya tani ya karhu. Eh. Na'am, ni kace. Na'am. Na'am. Eh. A to bai ba sai ka doki ya mallaka ya zan mallaka ka ba da kudin ka ba ya nuna abin da to sai ka mai da shi gehe amma na na wurin dalali na za a sani kaga wani abu ne kun kai tsakaninku makalla shi ɗauke wannan sai an bar daga wurin da asalin ake sai da kayan ko kore daga inda aka sayi sun ga kamar misali su kamar irin hatsin da ake magana eh wuri ne haka mai yawa za a samu masana'anta kasuwa ce amma ina iya in saya ne in canza masa in koma can eh wannan duk da ya nuna wani abu alama ta mallaka aka so eh tunda ga ma ana waya wa asu alaina mu yan kasuwar da muka sayi sha sai mun intiqalin haƙƙin daga wuri mu kai so wuri ila makani eh hukuma ka sa ana haka ne hukuma ba ta yi eh na'am قال وحدثني هرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه قال وحدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي وحدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن, عن ابن عمر أنهم كانوا أنهم كانوا يضربون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه kaji ana ma bugun su in ka sai abin tulin abinci in in mutum ya bashi nan ya ya sai to har akwai hukuma yan sanda na dukarsa eh sai in ka doke to amma nan juzafa an ka ce to mabhumu akwai wanda babu juzafa cikin buhuhuwa in za mu dauki mabhumu yana da bambanci in duk ma na kai ne kuma ka ga duk dai sai ya yanci kali din fi makani hatta يحولوه أي إلى مكان آخر
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العالى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر آه. قال وحدثني هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوا في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله كاجا
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يختاله وفي رواية da wanda ba a san awu ba in ka sai abu haka kamar irin ga- ga kaka ko ga damana ka sai abu da yawa baka auna ba kakka sai da shi sai ka san kwano nawa ne ko buhu nawa ne kuma kowane buhu shi ya nawa ce don ka yi abun kakka sai haka nan kai ma قال وحدثنا حرام.
إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان, عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أهللت بيع الربا marwan ibn hakam shine gwamnan madina فقال مروان ما فعلت فقال أبو هريرة أهللت بيع السكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى
jamu sak wa huwa waraka maktubatun bidaini irin yanzu wanda abin ga sai ka rubuta eh, kana ji na ne ina naira miliyan daya sai wani ya ce sai takardar me aka ce mata akwai irin ta yanzu hmm kaji wadda take wal muradu huna al waraqatu allati takhruju min wali al amr bi rizqi li mustahiqihi bi an yaktu fiha al insani kaza wa kaza min da'a mai gairi fa yi sahibi wa zalika al insan qabla ya qabdahu san wa da aka yi da a sarki kawai sarki sai ya ya shi a kawo takarda sai ya rubuta zuwa wa ka tsaron aminga to sai a ce an rubuta maka a ce a baka buhu goma ko gwamna yanzu to ya an ka rubuta maka buhu goma wannan takarda ai kaga zuwa yayi kai ne to sai in bisa hanya sai kai ba ka son buhu goma kuɗi wai hatsin sai wani ya sai sai ka sayan mai buhu goma ɗin sai ya anshi takardar shi sai ya ce ya anshi buhu goma sai ya sai ya samu riba to kaji ina wannan kwangila ce ko? Mm. Sai allocation kenan. Eh, kwangila ce wannan to kaji shine a kashen da ana yi. Kaji Abu Hurairah ya bude mu a Marwan wuta ya ce kai kai yadda a yi harkar ah, abin nan riba. Eh, a yi bai'o riba. Shi ya ce ni ban yi ba. To shine ya ce to kai ne ai kai yadda bai ustaka wannan takardar da kuka rubuta kana ba wasu sai su sai kayan su karba wa qakko na ha rasulullahi sallam an bai udama ta istofahu tun da haƙi an ka rubuta mai sai an shi fulawa ko alkama buhu goma sai ya an shi waɗannan buhu goma ɗin sannan ya ce ya sayar amma in kawai yanzu an gane ai kuɗi ne musu kuɗi ko ta da mamanci da abinci ko wanga da kun ka hadi eh akwai mamanci din da abinci ne an kace ka eh ta aiki allocation din yana ganin akwai mamanci ko wanga dai na abinci shi kaga ya zamanto bai wa da qabla qabla yin sofiyahu amma wancan ai kaga aiki ne قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها شكرا
ai ba sai sun farce kima ba dokta in dai annabi ya hana shi ke ala ra'as wal ayn in mun gane hikima alhamdulillah in mun gane wajen mu eh ka dai wani ya hada maka shai dokiyar ma wasu za su samu abinci Ana ya kawo wani illa na ƙiyayya. Eh, to wanda aka zanna ana hitar da, amma ba kuma dole ba ne.
Ita dai wannan sunnata ne.
Eh, na? Eh, to in na abinci ne zai halatta in dai su bulaya na abinci ne to ya je an so abinci zai sai in sai wa zai yi amma in ba na abinci ba ne sai in ga kawacin da an nan ta abinci ko da yake ya ce bai hasa bai hawa
Na sai bubuwa.
eh in shi ne ya kawo ne shi ma abu hulera lalle in dai babu abinci Ba dan ciki manfa'ar da yake da ta gana mutane ba. Abinci.
eh da lalacewa kuma dai yana da dai abubuwa da yawa ba Ba a dafa ba.
‘yan banka tsaya ga nan shi ke nan.
قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس Wannan magana da abu hulera yamma shi marwanin hakan sai ya hirgita sai marwa ya umarci duk askara su an shi wa'yan takardun ga hannun mutane tun da wannan abu mu'amala suka yi kaga nasihan malami manihin Allah kaga zai nuna ma ƙaryar ɗan shi'a da ka kai ma ma shi abu ya ƙarya shi yana hadisan ƙarya don abin da banu marwan ka bashi ƙarya ne banu umayya gashi ya ma marwan inkari shi kana kana sai da riba ko shi ni ban gane shi ga wani kuka sai sai marwan ya maza shi duk askara da an shi takardun da ya bayar wannan shine idan dai ɗalibi ko malami ina ne in ce malami ba ɗalibi ba ɗalibi ya yi nisa kwata-kwata shi malami da ya ji gishiri ya san kai ne to in yadda zai iya matsawa ga shugabanni ya musu nasiha don gyara ba laifi akwai manyan malamai irin su Imam Malik suna zuwa irin Ibn Huzaima suna zuwa ga manya-manyan sarakuna kuma zuwa suna zama alkhairi ga al'umma amma assalamatu salama in dai ka san ba ka kaiwa kauce ko kana kai an ba dole bane kauce shi wanga ya hamina haya a tamimi malami ne da ya kai malanta bayan dawowa ta yi a ne sabuwar babu irinsa su isa haka suwa duk almajiransa ne to ana nan wata rana sai sa kamni ibrahim rahawiya sai ci bashi bashin da ya waye gari ne a biya kuma wanda ya ci bashi da rai dan sheri ne sai ya bi wanga babban malami sa ka dauka yana sa a daure shi dole ita ka gudu bai da abin biya sai an ka zo an ka iske hamna hayawan ga tamimi da shiga ta malam almajirin ka isa ka kaji abin da ya shiga muna son don Allah ka yi magana da shugaba isa ka unhani ne ga al'umma ba ƙarfi ba ne kuma wanga ɗin yana so ya tozarta shi za ka taimaka ce to yace ku ka aika kaza aika kaza ce to zuwa ga sarki wanga buta ka gani mutum ne mai wani al'umma ya kamata wannan bashi hukuma ta biya mai don abin nan an kai ma sarki sarki sai da ya sumbuji takardar saboda ya ba ruwa ne da sarki kwata kwata to amma yau sarki na murna ga haya ya hassan da shi ya rubuto mai takarda ba bukata sai ba ta wani sai da ya sungushi takarda shi sarki rubutun malam ya rubutun malam sai da ya sungushi rubutun malam ga shi har ya san da shi nan take yasa aka biya bashi shi ta san rahoya sai ne ya dawo to ka subhanallah Allah ya sawaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sawaka mutahi
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبيع حتى تستوفيه خارجي في السلطة باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر قال حدثني أبو الطاهر أتارا وني تلن دبينو بيشي أجوى بني هو تكالا سبو دبينو yana da kaloli he da du daban-daban to a tara wanga tuli da wanga buhuwa an riga an san buhu kaza ne mana auni kaza to aiki na kayya akai to an hana
قال kuma sai an san shi ma kilo nawa ne
قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها Mm, بالكيل المسمى من التمر mm.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث dama galibi an ce tam galibi to busasshe aka nuna to wanda ba busasshe ba kaga busasshe bai da wata ra dama irin dan yedin nan to shi aka tuttulawa galibi sai zamanto ba a sani ba don kana iya sayan busasshe da wanda yake rudaf rudaf wanda abin ga ko wanda bai kama yayi abin nan irin wannan in ba kuma busasshe ne da busasshe da kuma yayi باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين قال حدثنا محمد بن يحيى قال أقرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار قال حدثنا زهير وقال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حا قال وحدثنا أبو, أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا ابن مسنى وابن, وابن عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث مالك عن نافع قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن, تخير فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع قال وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون أو يكون بيعهما عن خيار بيعهما أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يقي فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا يبيع بينه كل بيعين لا la bai'a لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار wannan jumla ta wazar ibn abi umar fi riwayati qala nafi fa kana idza ba'a rajulan fa arada Allah yaqilahu in ya ciniki shi Abdullahi bin Umar da wani mutum ba ya sai ya zo ba mai tunda ana zanne ne yana dama to ni zai kama fa masha sai tashi ihtiya tunda kaga a tabriki ya taho kenan bana ya dan wani dan lokaci kuma raje ne sai ya dawo mai ko da ya zo ki ga Allah kini a to ina tashi shike wannan babi akwai ibn abizi'in shi ma malami ne na aqranu malik shi ma dan madina ne amma ba quraishi ne ya bude ma malik wuta ne qurai kashi ya kamata amma kashi malik ya zai hadisi ya roto shi ka aiki da shi ga maliki ya ba su aiki da wannan kuma ga abdullahi umar na yi kuma gashi kaga da shi ne ma an ka bude da ruwayan malik قال يا ابن يا قال قرأت على مالك أن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البائع أن كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار shi barin khiyar daban yake zaka bani raƙumarka sai ka ce sai yi bako guda ka jiba in ta ma ka dawo mu yi ciniki shine bai'ul khiyar amma in ba shi ba in mun kai shi na ki yanzu duk sai wannan muna zanne in ba mu tashi ba ina shaka na hasa ga kuɗin ka ba ni kayana amma in ba haka in ne in na tashi in sake dawa to shikenan ba babu babu dama to shi ma malik bai ce akan ga har yanzu malikiya ba sai ba ina bin abi ibn abi zai ya bude wa wuta sosai don mi malik shi malik na cewa aikin mutanen madina amma ga abdullahi umar nayi to ko ko galin fatoyin na abdullahi umar malik ga dogaro akai amma ga shi ne ya bari yasa nan malamai da suka yi magana malikiya ɗaya adda wannan sauran malamai sun ce akan ga hadisi sai ya ce labil khiyar al-aswa an muradu bi takhayir ba'da tamam al-aqd qalu fara qatl majlis kaji kuma inda yi wa taqdir yasbutu lahum al-khiyar ma la yatafarqa illa an yatakhayyara fil majlis wa yakhtara imda' al-bay wa yalzimu al-bay bi nafsi takhayir wa la yajumu ila ila إلا المفارقة وكيل معناه إلا به شرط في خيار شرط ثلاثة أيام وإن نهدي فأرشينا أقوي مغنى أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة وكيل معناه إلا بأن شرط في الله خيار لهما في المجلس الشباب خيار ما فلزم نفس البيع ولا يكون فيه خيار وأن دي shi ne magana haka ga malikiya sun saba malika ya roto hadisi ya saba mai yasa shi abin da shi yasa imamu ahmad kaiba ibn abi zain ya ce ya yi maliku kutsawa da abubuwa da riba haka imamu ahmad ya ce akwai irin waɗanda hadisai da maliku ya roto su bai aiki da su ba saboda maliku yana gabatar da aiki ahlul madina akan hadisi wannan yana da shi abin da ya tahi suka tattauna da irin sun da sa'ad da sauran abin nan amma wanda akwai ban mamaki tun daga ummu ablam umar har tashi ya kai ya aiwatar da hadisi wannan dai shi ne ya kusan kashi mana bismillah Hey. wannan sharadi ne tun dan bai baka dawo shi na'am garanti ne ko babu sidqi fil bai'i wal bayan قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعد عن شعبة قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثني قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مهقت بركة بيعهما ina ji an kasuwa kuna jiwon gadi ina ga shi ne saboda matsaloli ba a bayyana ba abin nan shi kenan sai a yi cikin a wada abin da ba shi ba shi ko sai kuma ka sayar sai Allah ya ɗebe albarkar abubuwa su ci taho ma
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن ابي التياح قال سمعت قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا بورك لهما فيه آه هنا سعيد هو حدثنا هم سعيد آه سعيد حدثنا يحيى بن سعيد يا من السيد قطان سيروا تدرى شعبة من هجاز قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن هزام في جوف الكعبة وعاش مئة وعشرين سنة ورين شكرا ستين يأي شكين جاهلية ستين شكين مسلمش شي حكيم بن هزام كما شيني ya rance bai sake tambaya kowa komi ba annabi ya jawo hankali ne ya zanna har ya ursu ya koma ga Allah bai sake roƙon kwa komi ba haƙe ne an ka bashi na sahabbai sai ya ƙi ansa haka ya shekara yana shiyan shekara ɗari da ishirin amma an bata karatun da man kai akwai littafi na ibn manda ya yi tadda waɗanda suka shekara ɗari da ishirin shi sahabbai littafi an yi an tura muku shiyancin lokaci ya dai ba jiwa aka yi ba.
Babu man yakuda fil bai قال حدثنا يحيى بن يحيى ويح- ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فقال إذا با فك- فكان إذا بايع يقول لا خلابة قال حد- قال حدثنا la أبو khiyaba saboda baki ne آه، yana لا da خيابة bai ce la khilaba dan yana da yamin baki نعم.
Eh, la la khiyaba
نعم an ce sunansa Ibbanin Munkis shi a sunan mutumin an ce yana dan abuwa haka ina annabi ya ce to in an ka buji hancinka ka ce mutum haka in bai ma ba ka dawo ya ba kuɗinka sunansa Hibban ibn Munkis Munkis
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة باب النهي عن بيع Mai da الثمار قبل bakinsa sunansa suka ce Hibban ibn Munkis ibn Amr al-Ansari Hibban Munkis ibn Amr al-Ansari an ka ce wa ka- wa kana qad balaga ne a wa 30 sana ya shekara 130 wa kana qad uh, shujja fi ba'd magazihi malamin sallallahu bi hajari an je shi da duci fa sabatu fi ra'sihi mamuma sai ya taji an mamuma shine da kashiyar tashi ita kai fa tagayyara biha lisanuhu wa aqaluhu sai dan samu tabuwa kai ne abin da harshe ne da ba da kwakwalwarsa lakin la yakhruj an tamis amma bai fitar da rashin rabi abubuwa ba وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول خيار ثلاثة في كل سلعة يبتاعها شعائيته قال أكو يقانو أن أن أن بجهن شزا تيداو النبي يا باش اندابا تندا أما شلا خلابا شلا خيابا هو ده باكين الشعبي قال النووي واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصة في haƙihi wasu ka sha wannan kawai shi annabi ya khususiya ce gare shi kawai wasu malamai suka ce wannan mugabana bugun hanci bayan mutuba aini lazima ko shi sai an dan abin ganka la khiyala lil maghbun biha wa in kasurat amma malikiya suka ce a'a illa in kasura ga malikiya sun hada ka wa za mu saboda wa musu aksari malikai sun ce sayan bugun hanci haya a bana sai da shi naira goma a sai ma da shi naira dubu kaga bugun hanci haya illa an an- an yi tafashi ya ya- ya tafashi sai in yi ya yi muni haka littafin mu suka ambata an kaji ba askari da sauransu eh ni kace ma